بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba 24 ga watan muharram ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 26 ga watan nuwamba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم تديت تعليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير دنبا من تابا مالن ينا ميدا مرتني غمد قريريني na 'yan shi'a da suke ma sayyidina mu'awiya dan abi sufyan cewa wai mu'awiya bai kaunan sayyidi ali mu'awiya wai yana zagin sayyidina ali mu'awiya wai yana sa limaman da ke karkashin shi hawa kan mimbarin musulunci suna zagin sayyidina ali mala ya ce ƙarya ne babu wata ruwaya tabbatacciya kwaya ɗaya da aka taɓa ruwaito ta da ta tabbatar da haka kuma mutum mai mutunci yana zagi ne shi ne sai mala ya ɗauko darajoji da mutuncin mu'awiya wanda malaman musulunci tun daga sahabbai hatta bi'ai har waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun tabbatar da alkhairan mu'awiya irin wannan mutum ne za a ce yana haka wannan ba gaskiya ba ne shi yasa ba ka jin kalman zagi da ɓatanci da ƙarya sai a bakin mutumin da ba mutumin kirki ba da fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye ci gaba da jin waɗannan bayanai mala ya ce wasu ilal mu'afi mu'awiyatu afdalu am Umar bin Abdulaziz an tambayi mu'afiyu shin mu'awiya shi ne wanda ya fi falala ko ko Umar ɗan Abdulaziz. A karatun da ya gabata mun yi magana kan Umar ɗan Abdulaziz. Cewa shekara ɗaya na khalifancin mulkin shi daidai yake da khalifanci da aka yi adalci na shekara ɗari. Shekara ɗaya gyal. Kuma shekara ɗaya ya yi mutu fa. Amma ya kyautata ya yi abubuwan da sai a kwashe shekara ɗari ba a maimaita kamar nashi ba. yadda mutane suka auna nagartar mulkin shine bayan rasuwan shi da shekara ɗari ba ƙara samun gwamnati kamar nashi ba ta shekara ɗaya Omar ɗan Abdulaziz amma nan fa muka karanta irin zagin da 'yan shi'a suke mashi kuma ai su duk wanda ya ɗan ɓata masa rai ko suka ɗan nemi wani ɗan matsayi ko wasu 'yan kuɗaɗe ba su samu ba kawai zagi za su ɓatanci za su cin mutunci za su saboda dama addinin addinin neman abun duniya suke yi kuna ganewa umar dan abdulaziz ne lokacin da ya zama khalifa kun san in aka ce ka zama gwamna ko shugaban karamar hukuma mutane za su ta zuwa suna maka murna kuma aka zo murna mata su ma za su dan je su gaida uwar gidanka cin da abin ya zama haka aka je kuma wani zai dan je da yar mota ya bayar da yan daloli da yan abubuwa shimfiɗa da sharan fage in mun zo neman kwangila dai hajiya da kin gan mai kun gano wannan to shine aka je aka tattara kudi irin wannan aka ba matan Umar dan Abdulaziz da ta tattara kudin nan tsab ya shigo gida da daddare sai ta je ta ce ranka ya dade kaga alherin da mutane suka yi mun yace masha Allah Allah ya saka musu sai kira mai kula da baitul malin na musulmi sai ce tattara ka tabi da su ce a na wani yace a'a naki jiya kafin a bamu mukamin nan sun baki ta ce a'a ya ce a to yau kuma fa da aka ba da mukami ba sun kawo ba to ai ba ke suka ba ba mukamin suka ba kun gano wannan saboda haka ni da ke ba mu aka ba ba kujeran aka ba yau da ba mu bane a kai ba nan za su kawo ba inda mukamin yake can za su kai saboda kwashe ka tabi da su a kai bai timalu ba namu ba ne wanda ya ka zai ci hanci da rashawa masu haƙƙi ya ba su haƙƙinsu fitilla ya kunna yana irga dukiya da aka kawo na zakka za a raba matalakawa yana cikin ƙidaya su sai abokin shi Umar ibn al-Muhajir sai ya shigo bayan da ya gama ƙidaya kuɗin gaba ɗaya za su tattauna sai kashe fitillar sai ce ka kashe fitillar mu zauna cikin duhu ya kake haka sai ce to kuma me zai hana ba zan kashe fitillan ba kuɗin da aka sai fitillan da kuɗin talakawan musulmi ne lagunin fitillan kuɗin talakawan musulmi ne man da aka kunna fitillan da shi da kudin talakawan musulmi ne ni da kai abokan juna ne ba talakawan ba ne kunna fitillan da na yi na kunna ta ne domin ina gudanar da aikinsu ne yanzu na gama in na kunna fitillan muka yi hira ni da kai da wannan abin da yake na al'umma ne in je lahira in ce ma Allah mene jama'a mun gano wannan da kyau wannan kana tsammanin zai ɗauki kwabo na wani amma tare da wannan jama'a zagin shi ake yi ɓata shi ake yi cewa ake bai iya ba ‘yan shi'a ma ce mai suke jahili ne jikan sai da na umar ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan adali mujtahidi wanda shi ne ba da izini aka rubuta hadisan manzan Allah duka ba domin ana rubuta su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba a ba da himma ba hijiran annabi na da shekara ɗari kamar yadda siyuti ya faɗi a cikin alfiya ya ce wa jami'ul hadithi wa sunan wanda ya tattara hadisai da sunnonin annabi ibnu shahabin ibnu shahabin zuhuri ne wannan aiki amiran lahu umar umar ibnu abdulaziz shi ya ba shi umarni ya wannan aikin kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya tsare mana imaninmu to an tambaye shi shin umar ɗan ablaziz ya fi falala ko ko mu'awiya faƙala ya ce kana mu'awiyatu afdala min sitti mi'ati mithla umar ibn ablaziz mu'awiya ya fi irin umar ɗan ablaziz alkhairi da falala su ɗari shida za ka yi mamaki ka ce ya haka baka sani ba ne ai mu'awiya san da ya khalifanci cikin matsala ya yi akwai yaƙe-yaƙe ko ta ko'ina ba za ka gane abin da mu'awiya ya yi ba sai ka karanta me ya faru da shi a zamanin shi lokacin ne za a gane me ya yi amma in baka san tarihi ba baka san inda aka keto inda aka inda ake da inda aka baro ba ko to duk waɗannan abubuwan ba za ka taɓa sanin alheransu ba kuma abin da ke faruwa ga 'yan bana bakwai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ko ba a faɗi wannan ba mu'awiya fa sahabin annabi ne sakataren wahayin annabi ne sannan kanin ummu habiba ne matar annabi fa shi ko umar dan abdulaziz ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne ba tabi'u tabi'i ne ne mun gano wannan da kyau wasu ma suka ce taba'ul atba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce wal athar, kun ga atharai an salaf da suka zo daga magabata fi zalika kathiratun suna da yawan gaske wa inna ma suktu huna ba'daha mala ya ce na kawo muku wani bangare ne a nan wajen don ku amfana. Mala ya ce kama asna ala mu'awiyata radiyallahu anhul ulama kamar yadda aka samu malamai sun ta yabo akan mu'awiya almuhakkikun malamai tabbatattu masu taƙiƙi jama'a ba fa kowane malami ne muhakkiki ba don kai abin da ka ɗauki malami ko wanda ya karanta larabci ya fassara wannan tafsiri ne na jahilai ga malami yanzu in ka je ƙasan masar za ka je ka samu balarabe putuk amma kirista wannan karatun zai karanta shi a to ba ganin suna labarai a gidan rediyo a gidan tv na bbc arabic ko arabiya da aljazira da waye da waye ko ba ku ji waɗannan wasu daga cikin su kiristoci ne kaji yadda suke larabci fusha sosai to da wannan ne za gane malami larabci ana gane malami da larabci ne ina ba in wannan to inda larabci ake gane malami duk waɗannan shehunne ne kenan inda larabci ne ake gane malami a'a to shikenan Abu Lahab da Abu Jahal ma dukkanin su shehunnan malamai ne saboda larabawa ne Qurayshawa jama'a ana gane malami ne ta hanyar alkur'ani da sunna ina fatan mun gane wannan da kyau kadai Allah ya shiryar da mu malai ce fi siyar gwanaye ƙwararrun malamai a fuskan sira wa tarih da kuma tarihi duk sun yi bayanin abin arziki a kan mu'awiya wani ƙadun rijal da malamai masu naƙadin mazaji nukat ya ƙola bunu ƙudamatal maƙadisi ibn ƙudamatal maƙadisi ya ce wa ibn ƙudama shi ne mai wannan littafin almuguni kun gano wannan da kyau ko shi wannan ibn ƙudamatal maƙadisi malamin ibn taimiyya ne kun fahimci wannan da kyau ko ɗalibin si da abdulkadiri ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai da abdulkadir jilani mai littafin algunya da ɗalibi ɗariƙil haq shi yasa inda sai da abdulkadir jilani ya yi daban da inda 'yan ƙadariya suka yi daban shi mutumin kirki ne inda za a gane mutumin kirki ne karanta muguni na ɗalibin nashi ba ka taɓa ganin shi daidaita to kuma ɗalibin shi ya karantar da ibn taimiyya in kana son ka gane waye si da abdulkadir jilani to ka duba littafin ibn taimiyya yanda ka ji shi haka yake ina fatan mun gane wannan da ke inda ka ji shi haka yake yau da a ce si da abdulkadir jilani ganga yake bugawa sai aka zo sai aka ga al-imam al-muguni yana buga mai kalangu sai aka za ka samar da ibn taimiyya kuma ya siyo piano yana buga za ce eh dai haka ne ci gaba aka yi kun gano wannan saboda inda akuyan gaba ta sha ruwa nan ta baya take sha fa shi yasa si da abdulkadir jilani namu ne kun gano wannan da kyau ko to miyagun mutane haka suke in suna son su yi tallan bannan su to su irin waɗannan wajeje suke bi su makalkale wajen tallan banna wallahi kalli mutumin kirki a zagai ɗabi'a maɓannatan mutane ne a kalli mutumin kirki bayan ya rasu da daɗewa sai a liƙa mai tsiyata ku iri-iri domin in ka yarda da wancan mutumin kirkin sai aka zo aka yi mai ƙarya a to yanzu duk wani makareci ba cewa yake shi jikan annabi ba ne su kuma jahilai yan cin banza cin da an cewa na jikan annabi ne shikenan ba bincike kawai sun yarda eh mun yarda kai jikan annabi ne amma akwai sharaɗa daga cikin sharɗin ka bi sunnan kakanka kuma in kai jikan annabi ne sai mi wajen gwamnati za ka yi ka ta rika baka albashi a matsayinka na jikan annabi amma kai sunna amma ina romu da kai an aiko mana annabi da jikan shi ne ko ku annabi kaɗai aka aiko shi da kur'ani da hadisi kuna fahimtar wannan ko jika annabi ya zo nan ni ba zan bi shi ba amma zan girmama shi duk abin arzikin da ya kamata in mashi ni annabi zan bi kawai shikenan Allah ne ya aiko maka annabi ya ce wa in tuti'uhu bai ce wa in tuti'uhum ba ballantana ka shigar da wasu ciki jama'a kuna gane wannan ko Allah duk wanda bai fahimci wannan ba zai wahala ya shiryu Allah shi kyauta to me ibn qudamatul maqdis ya faɗi kun gane yake cewa wa mu'awiyatu khalul mu'minin mu'awiya kawun mu'mine ne saboda ‘yar uwar shi annabi na aurenta, shi yasa in har ka sake ka zage shi to kai ba mumini ba ne don ka zagi kawunka. Sannan wa katibu wahayin la shi ne mai rubuta wahayin Allah, mai rubuta alkur'ani fa an saukar ma annabi Kur'ani da ɗimi-ɗimi yana daga cikin manyan sakatarori. Jama'a zagin shi ƙoƙarin zagin annabi da alkur'ani ne ba, na gaya muku waɗannan in shi an ba su da mutunci. to duk wanda ya ɗauki take-take da ɗabi'a irin nashi nasu na zagin malamai mutanen kirki ko ka sa mai ido kaga ƙarshen shi domin luhumul ulama'u masmumun naman malamai dafi yake da shi wala duk wanda ya ci sai ya karshi an gane wannan ku Allah shi kyauta malam ya ce wa akhazu wa ahadu khulafa'il muslimin sannan ɗaya daga cikin halifofin musulmi ne shi mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da halifofi baki da karanta littafin lum'atul i'tiqadil hadi ila sabilar rashad lum'atul i'tiqadil hadi ila sabilar rashad shafi na 33 ina fatan mun gano wannan da kyau muna littafin nan anan ko alhamdulillah ya ƙulu a sai malo ya ce wa ƙala shekul islam ibn taimiya shehun musulunci ibn taimiya jama'a kun ga yadda ake so yadda ake so yanzu ibn kudama kun ga littafin da ya rubuta mugudi mujalladi na goma sha shida jiz'i talatin da talatin da biyu ɗalibin shi ibn taimiya littafin fatawa kawai mujalladi ishirin jiz'i nawa arba'in dama abin da ake so kenan kai karatu ka zo da abin da malamin ka bai zo da shi ba amma in kai a zamanin ka malamin ka ya guce ka ka zama dan banza kuma yi jama'a mun gano wannan da kyau ko haka ake so kai abin da malamin ka bai yi ba kai abin arziki kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in ba kai abin da malamin ka yi ba sai kai kishiyan haka ba kai abin arziki ba ku kalla dai littafin muguni da ɗalibi tariƙil haƙ nawa alguniya alguniya ina cewa muku alguniya da ɗalibi tariƙil haƙ na sida abdulkadir jelani mujallidi nawa ne kwaya ɗaya ne tak kalli ɗalibin shi abin da ya rubuta ji abin da ɗalibin ɗalibin shi ya rubuta ji abin da ɗaliban ibn taymiya suka yi jama'a mun gano wannan da kyau ko mu abin da muke so ɗalibai ya zama kenan ba su zama battaluna mashirmanta ba mun gano wannan ni in na ne karatu na rubuta mujalladi ɗaya fata nake ɗalibi na in ya zai rubuta talatin amma ya yi abu ka kwatanta ka ji dishirme ne to wannan zai zama ɗalibi ba ganin idan malami ya zama malami a jami'a so yake ɗalibin shi ya zama irin sai a ce je rubuto project a kama malami ya rika duba yana gyara mashi so ake ya rika ya me ya ɗauki hannu har in ya je ya masters thesis ɗin shi ba sai an duba ba in ya phd thesis ɗin shi ba sai an duba ba in kaga an daina duba aikin shi ya zama me farfesa ka fahimci wannan shi ma sai an yi gayya sannan za a kai shi ba shi zai kai kai ya ce ba ne farfesa ne ko je tashi a samu jahilai jahilai ce la ga farfesa ka fahimci wannan da kyau ba ka yake yi ba ilimi ko ana bin shi mataki ne amma zuwa ‘yan iska ne a tasha sun zauna kowanne ya sha kodin shi ya bugu wai shi ne zai zo ce kai malami ne kai kuma wawa ka rika tafiya kana daga kirji ka fahimci wanda da kyau ko ko wani mashirmanci da zai zo yana abu bai iya gane menene fa'ilin da mafi'ulin bihi wai shi ne zai ce wane fa ya karatu to ba dole ya karatu ba ba dole ka ce da kyau da kare ya ga rawan kura ba ina fatan mun gano wannan da kyau to fa'ili da maf'ulin bihi in zai zo zai ce qala rasulillahi kowa ya shaida wa shahida shahidun min ahliha Allah ya ji kan malan nura ya haya ƙorami ya ji wannan mashirmancin wata rana da ya gama gaba ɗaya sai ya ce me zaharar fasadu filbaru walbaharu wani mashirmanci ne na huduban juma'a to bi na hau ba zaharar fasadu filbaru walbaharu sai wani malami ya ce wa allal membaru in dai ɓanna ya faru a tudu da ruwa da teku da kowa ɓanna ya wakana ya ce to akan mambarin nan ma ɓanna ya faru shin da zaharar fasadu ne fasadu ne filbarru zarar fasadu sai ne mene filbarru ne ko filbarri to ya ce filbarru kuma sai ce me walbaharu walbaharu ne wannan wawon ɗin ta ɗafi ce fa dole ya zama me matsufin menene alal albar dole ya zama shi ma yana da jarra ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai zama filbarri wal bahari amma sai ce menene filbarru wal baharu shi kuma sai ce wa alal membaru ya'a ai wala aji wannan ai ko ai shi ne ai habaici ne mashi ai back to sanda ne domin ya ce mai wa alal membari ta ba zai gane ba to kuma abin da raddin da ake son ya kai ba zai kai ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba ganin mawaƙi wani lokaci in ya zo na cikin waka in ya ƙware in ya koro ya koro sai ga ya jefa sakkwatanci ya sa zazzaganci ya sa katsananci ina fatan mun gano wannan da kyau domin wazanin ya tafi daidai kuma wannan ai an yafi a ƙa'ida na na masu waƙan ina fatan mun gano wannan da kyau baka je wani mawaƙi mai ce ga waƙa ya shirya amma zai sanya kwaribi a cikin shi ta irin wannan ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Shehul Islam Ibn Taymiyyah dodon yan bid'a Ibn Taymiyyah ko ai ko ka mutu kana ba yaro tsoro har yau ba a daina zagin Ibn Taymiyyah ba saboda aikin da yayi jama'a har abada jahili sai ya zagi malami Allah wallahi yanzu wanda yake zagin ibn taymiya in ka ce zo kai me kai irin na ibn taymiya bai ba bai ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to ku ta kiyasin mutanen banza a haka Allah kowa gyara bakin shi lokacin da zaka bata kana gulman wani ko wallahi dauki Qur'ani karanta yafi maka wallahi mu ba za mu taba cewa ka je ka zagi wani ba saboda mu malaman mu ba su karantar da mu zagin kowa ba ba za mu taɓa cewa ka ƙi wani ba da mu malaman ba su karantar da mu ƙin kowa ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ita kuma wannan al'umman ko ba ta kowa ba ce ta waye ta annabi ce kawai annabi ya ce ne ɗan riƙaman to kagan wani ya ce kai kana cin al'umman shi ka kaɗe ni da wallahi ina cin al'umma annabi ne kuma ina fatan kuma haka kuke aiko Allah ya sa mu dace ya ce wattafakal ulama duk malamai sun haɗo ala anna mu'awiyata afdalu muluki hazihil umma in aka tara sarakunan wannan al'umma kaf arnansu da musulmi ina fatan mun gano wannan da kyau gaba ɗayansu to mu'awa ya fi su falala da nagarin da na kowa da lafiyayyin da guragunsu kakaf in gano wannan da kyau ko mu'awa ya fi su fa innal arba'ata qablahu saboda khalifofin da suka zo kafin shi guda hudun nan kanu khulafa a nubuwatin kun gano wannan da kyau ko khalifofi ne na annabta wa huwa awwalul muluk to muawiya shine farkon sarki a musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau shine sarki na farko da annabi ya ce satakunal khilafa ala ba'adi min ba'adi ala min walin nubuwa khalifanci zai zama a bayana a bisa tsarin annabta na aman shekara talatin abubakar da umar da usman da ali su suke wannan ina fatan mun gano wannan su khulafa'u ne wani ya ce ai akwai hasan shi hasan ya karasa nawaye na ali ya karasa ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ake haɗawa cikin na ali baki ɗaya to farkon sarkin musulunci shine mu'awiya dama annabi ya ce sun mata kona mulkan sannan za ta koma mulki ina fatan mun gano wannan shine wane gada daga wane wane dan wane kun gano wannan nake ku mulki kenan sannan sai ta koma menene mulkin zalunci kama karya sannan ya koma mulkin mai karfi ya durmushe mara karfi mulkin soja ne daga nan sai ta koma mulkin murdiya haka annabi ya ce shine mulkin dimokuraɗiyya murdiya dimokuraɗiyya ita ce wannan to annabi ce sun mata kunu alamin walin nubuwa sannan za ta koma bisa tsarin annabta kuma shi yasa ku daure ku cije ku dage ku bi Allah wallahi akwai haske Allah ya sa mu dace kana mulkuhu mulkan wa rahmatan mulkin muawiya ka san kai matsalan ku baka taba ganin sarki sarki adili bane tun da kake shi sa haka ce sarki sai ka riga auna da wanda ka taba gani kamar misali mutumin da yake makaho ne tun da uwar shi ta haife shi ran nan idan shi ya bude gaba daya sai ga zakara sai ƙara makan cewa duk abin da aka gaya mashi me zai ce ya kai zakara saboda shi a duniya bai taɓa ganin komai ba sai me sai zakara to kai waɗannan yaran 'yan dimokuraɗiyya ka taɓa gani ko zamani kai tare da su ɗan fodiyo ko Allah malam za ga abin da ba haka ba to haka Allah da yake al'amarin Allah ka sa mu dace wannan bayani ibnu taymiya ya faɗi cikin majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na 478 jama'a duk waɗannan abubuwan na aqida ko su ya kamata a tare ƴaƴan musulmi a karantar da su ba shirme ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ya zama to gaba ɗaya shirme mutane ake karantar da su ko za su gama kaga wannan harkar malantan suna kallanta ba za su iya yin ta ba wallahi ina ga muku billahi lazi suna kallanta ta masu wahala abin da ake malanta da shi ba shi ake kanta da ya'yan mutane ba sai siyasa duk irin waɗannan abubuwan shirme ko haka da mutane tsaya su fahimci inda suka samu gaba kuma ya kanta da mutane addini ne duk abin da ba addini ba ba ilimi ba ko sai mu tara waɗanda suke yan duniya sai mu yi da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mutane suna sa kansa a cikin abubuwan da ya fi ƙarfinsu yanzu ma auyen ne ya fi ƙarfinsu kuma su suna son su yi ta rigima da shi kuma ba su iya ba kawo misali ne wa ce wa ɗan siyasa wani ya zo gidan wani ɗan siyasa ya wani ya zo gidan wani ɗan siyasa ya je gidan wani kai je gidan ka mana ina fatan mun gano ba kuna da ƙungiyoyi ba ku sai dai ku bi ina fatan mun gano wannan da kyau kamar misali a ce sarkin gari ne shi sai a bashi sandan wa sandan girma kai ko sai dai a baka sanda ka bi sharu kun gano wannan da kyau ko me kauri din nan za a baka a ce ka bi su amma wallahi ta girma sai dai sarki mutane sun kasa fahimtar wannan wallahi sai dai kai ka bi shi kuma sai dai ya biyo kai in ka ji za ka yi allazi wahidin ne maula ta sidi maula ta balarabe shi ka wani in yau zai gaya mai abin da ya kamata ya bi ne kawai ba zai taɓa yiwa ku yi daidai ba amma yayin siyasa gidan wani suke zuwa a'a duk ban san gidan kowa bane sai gidan wani din ina fatan mun gano wannan da kyau ai shi ne nake gaya ma wani dan adawa nace kana bata ma kanka lokaci ne Allahil adim duk inda kaje sai ka zama yaron mu yace ne mun ce mu ba yan siyasa bane ba jam'iyya muke ba kai kuma dan jam'iyya kaza ne to shi kuma dan jam'iyya kaza din akwai malamin da yake girmama shi kuma malamin yana girmama mu to kaga in kaje kai mai aiki kai yaron mu ne in kaje wajen wani kai mai aiki kai yaron mu ne yake na haka za ka ƙari in kana son kar ka zama yaron mutu ka zama yaron annabi kawai sunna kake bi to da mu da kai duka yara ne a wajen sai mu tafi amma a harkan duniya ko sun da ka riga haihuwan mu ka kaɗi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qala yace falam yakun min mulukil muslimina bai zama daga cikin falam yakun min mulukil muslimina khairin min muawiya ba taɓa wani sarki daga cikin sarakunan musulmi mai alheri kamar mu'awiya ba wala kanan nasu fi zamanin malikin minal muluk khairan minhum fi zamanin mu'awiya mutane ba su taɓa samun kansu a wani zamani na sarauta mafi alkhairi irin samun kansu da suka yi a zamanin mulkin mu'awiya ba wallahi mu'awiya mutumin kirki ne amma 'yan iska da suka fara zagi to jama'a yanzu ba gashi muna rayuwa da ku ba eh amma in ka je ka zauna wani waje ana zagin mu sai ka ɗauka wani ɗan shalushu ake zagi haka ne ko ba haka bane in aka ce me muka yi cikin al'amuran zagin sai ka rasa ko menene kuma ga mu me zagin ko ba zai iya a gaban mu ba kun gano wannan da kyau ko wane ya laifi iri kaza a wajen kana wajen ne a shi ma wane ya ga a wa ga ma a shi ma wane ya ga a wa ga ma shi ma wane ya ga kashin asalin zagin mai zagin ya zo maula ta sidi ne muka ce ya hakuri Allah bai hore ba yau shi sai zama abin me minhum man yalmizuka fi sadaqat an zagi annabi kan wannan ma Allah shi kyauta wannan karatun karanta ya cikin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqad kalam shi'atul qadariyya a juz'i na shida shafi na 232 daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun je ban arzikin da malaman arziki suka tattara suka yi masarkin musulunci mu'awiya to za mu waiwaye kalmomi da zantuttukan makaryata irin 'yan shi'a akan wannan mutumin kirkin mu yadda ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda ya magana ka kalle shi maganan na kama da shi Allah shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum